الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin risala mun ƙare babi mai bayani game da layyako da yanke-yanke da addu'a suna da farauta da kaciya da abubuwan da sun ka haramta na abinci da abin sha to na inda mun ka tsaya ƙarshen babin shekaran jiya nan ne tsakiyar risala nan ne rabin risala don haka mun gama rabi na farko yau insha Allah za mu shiga rabi na biyu na fatan dai wanda mun kayo an amfana ko to alhamdulillah to Allah shi mana jagora ga kingin rabin ya sa mana albarka ga abin da muka karantawa yace babun fil jihadi babi game da hukunci hukuncin jihadi abin da ya shafi jihadi kalmar jihadi masdari ce ta kalmar jahada jahada yujahidu jihadan ko mujahadatan jahada bi fatihil jim jahada jihad kaga bai ma'ana at-ta'ibu wal mashaqqa wahala da kuma aiki na wahala shine jihadi jahada fi kaza walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin wayanda sun kai jihadi ma'ana sun ka wahala saboda mu ran daga kalma Allah daga addini to zamu shiryar da su ga hanyoyin mu na shari'a kaga taimakon addini hanya ce daga cikin hanyoyin samun shari'a da wurin Allah kana taimaka ma addini Allah na shiryar da kai eh kaga jihadi kenan akwai hadisi inda annabi ke addu'a cikin addu'a yake cewa jihadul bala'i da kuma wahala ta bala'i kaga kaga jihadi mai ma'ana at-ta'ib wal mashaqqa to to ina yake daga jihadun in kuma an kawa jimun damma juhudun kaga shi ko yana da ma'ana addaqa samun iko to yace wal jihadu wahala akan addini dada ko yaƙi ko karantarwa ko karatu duk da aiki da ya wanda an na wahala wanda zai sa addini ya ci gaba jihadi ne ba sai yaƙi da takobi ko bindiga ba in mun ka zo mun ka gina masallaci mu wahala wurin gina ce ko ba mu wahala ba gina masallacin nan ci gaba ne ga addini ko koma baya to kaga jihadi ne haka makaranta haka duk dai wani abu dai wanda zai sa addini ya ci gaba to a wahala domin ci gaban addini shine jihadi yace wal jihadu to amma yanzu wanda zamu magana nan jihadi na takobi jihadi na kafirai a yi wahala a wahala ga kafirai don a dawo da su ga addini in ba su dawo ba a kashe su domin kafiri da zama da rayuwa ce gara gara gara babu in dai bai yadda ya musulunta ba to gara babu shi da a kyale shi don haka sai a kashe shi ya ce wal jihadu jihadi faridatun farilla ne sai ya fara da hukunci ne mai hukuncin jihadi ga musulunci farilla wane irin farilla ya hamiluhu ba'adun nasa an ba'adun sashin mutane suna ɗauke shi daga sashi kaga fardu kifaya kenan domin farilla ta kasu kashi biyu akwai fardu aini akwai fardu kifaya fardu aini farilla wanda an ka wajabta akan kowane mutum yan sallar azhur duk garin ga su yi sallar azhur in baka yi ba sun dauke ma a ta kananan tana jiran kafar la'aini kenan wanda kowa bai dauke ma to farilla ta kifaya kuma farilla wanda in wasu sun ka tsaye sun kai shikenan sun dauke ma laifi amma dai ba wanda ya samu lada illa su da sun kai kamar jihadi kamar sallah akan jana'iza kaga farilla ce amma in wasu sun ka tsaye sun kawa gawa wanka sun kai mai sallah sun kare sun dauke masa laifi amma ba wanda ya samu lada illa su to kaga sai ya ce farilla ne sashin mutane yana ɗauke shi daga sashi wa a habbu ilayna abinda an mafi soyuwa zuwa gare mu mu malaman malikiya Allah ya qatil al'adu kada a yaƙi maƙiya su wane ne maƙiya anan kafirai kihirina kada a yaƙi maƙiya hatta yu da au ila dinillah sai an kira su zuwa ga addinin Allah ba da zuwa ɗaya za a far musu ga yaƙi ba a'a mu ga mazhabin ta malikiya an so a kira su tukun kamar yadda hadisin Mu'az dan Jabal wannan matsala ce khilafiya bainal ulama akwai malaman da haganawa ba wani kira da za a yi musu in ma kiran su za a yi dai an ka tahi da an zo garin su a kira su ba su ansa ba sai a kashe su wasu kuma sun ce a za a ba su kwana uku ana lallashin su ana kiran su kullum a kira su sau guda har kwana uku don kwana uku sun ka cika ba su karba ba to sai a yake su wannan shine ra'ayin malaman malikiya da wasu malamai ko ka gani to shine abinda an mafi soyuwa zuwa gare mu kada a yaƙi maƙiya har sai an kira su zuwa ga addinin Allah yan an ka kira su zuwa ga mi za a kiran su zuwa ga tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah in sun yadda da wannan sai a kira su zuwa ga tabbatar da annabcin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in sun yadda da wannan sai a sanar da su sallah sai a sanar da su azumi a sanar da su zakka shikenan da zaran sun yadda shikenan sauran abubuwa kuma sannu sannu sai a yi ci gaba da karanta shi su ina fatar kun fahimta illa an yi ajiluna sai dai in su kafiran sun ka gaggauto muna su sun ka ɗauku ɗamara sun ka zo garinmu to kaga nan kan haramun ne tsayawa kiransu ga sun kawo mana yaƙi to kaga in su na gaggauto mana to babu magana kiransu nan kaga dole mu tashi tsaye mu kare kanmu sannan kowa da kowa da mata da yara ƙanana duk wanda adda iko ya ɗauku makami don a kore su amma in garinsu za muna to a farkon abin da za mu yi mu kira su kamar yadda hadisin ma'azu dan jabal ya nuna innaka tati qauman min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ilay shahadatu alla ilaha illallah zaka zo mu wasu mutane da cikin ahlil kitabi nasara ne mutanen yemen annabi zai tura mu'az yemen to zaka zo mu mutane ahlil kitabi farkon abin da zaka kira zuwa gare ya kasance tabbatar da babu abin kaga ashe kira aka fara yi to shi a dalilin malikiya da wasu malamai cewa kira ake fara yi gabanin yaki su kuwa sun ka ce to ai garuruwa zai yi wa annabi ya zo bai tsaya kiransu ba da zuwa ɗaya an kafar musu da yaƙi don haka ga kowanne dai yana da dalilin da ya dogara gare shi in an samu dama kira a kira su in ba a samu ba kuma a yaƙe su tun da dama kiran ya kai musu kafin mu zo ai kafin mu zo garin sun ji labarin bayyana annabi muhammad ya zo da addini don haka wasu sun ka ce wannan ya isa ko kuma in ma kiran su za a yi to in mun ka zo ɗin mu kira su ga abin da ya kawo mu in sun yarda shi in ba su yarda ba shikenan sai a sai a kaura amma sun ce sai an yi kwana uku to yace fa in ma an yi sulimu in mun ka zo yakin su zamu zo da manufa biyu ko dai su musulunta su kafin ran au ya addul jizya ko ko su bada jizya su zan kafin ran amana ko ayi sulhu da su su zan kafin ran amana su bada jizya kamar yadda qur'ani ke cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون ko yaƙe su sai sun bayar da jizya ga hannu kowa ya zo da ita ga hannu na ya kawo suna ƙasƙantattu kaga ko a yaƙe su ɗayan uku ko su musulunta ko a yaƙe su ko a yi sulhu da su su ba da jizya zan kafin ramana wanda duk sun ka zaɓa kuma ya isa an zo sun ka ce a mu gaskiya ba mu barin addininku ba mu shiga addininku sannan ba mu sun yaƙi amma ku bari a sulhu za mu ba da jizya shi kenan ba za a yaƙe su ba ina fata kun fahimta to wa'illa in ba haka ba za a gitta musu sharaɗi biyu in ma an yuslimu aw yu'addul jizya ko su musulunta ko su ba da jizya to in sun kiya mu ba da jizya mun ki ba da jizya ba mu shiga addinin kun ba mu ba da jizya to kutilu wannan sai a yaƙe su sai a nemi taimakon Allah sai a yaƙe su wa inna ma tuqbalu minhumul jizya kawai ana karɓar jizyan ne gare su idza kanu in sun kasance haithu yayin da tanaluhum ahkam muna hukunci hukuncin mu ke kaiwa gare su in ya zan babu da ni inda ake sulhu da su a karbi jizya in ya zan bamu da nisa hukunci hukuncin muna kaiwa gare su fa amma in ba udumin na amma in sun nisanta da gare mu ta yadda hukunci hukuncin mu bai yiwa mu kai su can to fala tuqbal minhumul jizya ba za a karbi jizya gare su ba nan ko dai su musulunta ko mu kashe su ina fatar kun fahimta tunda ba za a kyale kafirai cikin gari ba illa an yartahilu sai dai in sun zo ila biladina zuwa ga garuruwanmu in su sun ka zo garuruwanmu sun ka zauna wannan babu lahi sai mai sulhu da sunan su zan kafin ran amana ina fatar kun fahimta wa illa in ko ba haka ba utilu sai a yaƙe su wal firaru min al gudu daga maƙiya farra ya firu firaran gudu ga maƙiya minal kaba'ir yana cikin manyan-manyan zunubai yana cikin kaba'irori kamar yadda ƙur'ani ya ce ya ce ya ayyu halladina amanu idhalaqitun fi'atan fasbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihuna eh ba ita ba ya ayyu halladina amanu eh eh to ka gani baka bari na faɗi ba kuma ka ka gitta kuma ka ki faɗi eh to inda dai yaka cewa cikin suratul anfal madalla yace idza laqitumul ladina kafaru zahafan fala tuwalluhumul adbar in kun hadu da kafirai zahafan suna girkin daga zahafan ai muzhafina me me zahafan zahafan suna jan gindi waka jan gindi wanda azzaune wanda az yana jan gindi ma dallato in mutane suna da nisa da mugungun mutane ganin su haka kamar zazzaune sai ka gane su yan kanana to shine zahafan in kun ka hadu da kungiyar kafirai zahafan sun yi sun yi taro gayyarsu ta yadda za ku gane su kamar suna jan gindi suna zazzaune sai Allah ya ce falatu walluhumul adaka ku juya musu baya kakku yi musu gudu juya baya kina ya ce ta gudu kakwai musu gudu sai Allah ce wa man yuwallihim yawma idhin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi gadabin min Allah wa ma'awahu jahannam duk wanda ya juya musu baya ne ranar da an ka hadu yayi musu gudu duk wanda yawa kafirai gudu ranar da an ka hadu a yaƙe su illa mutaharrifan liqitalin in ba mai karkata domin dubarar yaƙi ba wata dubara ce ta yaƙi ka haɗu da ƙungiyar kafirai kana kai ɗaya kai musulmi sai ka sheƙa da gudu ga wata ƙungiya can ta musulmi sai ka sheƙa da gudu don ka nuna musu kamar kaji tsoro ba biyo ka za su yi ba in sun ka biyo ka sai ka faɗa cikin musulmi don su taimaka ma au mutaharrifan liqitalin ko ko mai karkata domin wata dubara ta yaƙi wata dubara ce ta yaƙi abinda hake so ka sheƙa wani mutum guda ko mutum biyu su biyo ka ka juyo ka sare su wata dubara to duk wanda yayi musu gudu in ba wanda ya gudu akan ɗayan biyu ba ko dai ka sheƙa ne don ka haɗu da wata jama'a ta musulmi su taimaka ma akan su ko ko ka yi gudu ne domin wata dubara ba gudu na katahin kenan ba gudu ne na wata dubara yaƙi to faqad ba abi gadabi min Allah ya dawo da fushin Allah kaga dama mallar sun ce ana gano kaba'ira ko abin da Allah ya sa hushi ko tsinuwa ko azaba ko haka dai to su akaba'irori to kaga ga hui faqad ba bi gadabin min Allah wa ma'awahu jahannam kuma ko masa wata jahannama don kaga ashe kenan gudu ga kafirai ranar fama yana daga cikin kaba'irori amma da sharadi idza kanu in su kafirai sun kasance mithlai kwatanci biyu adadil muslimin na yawan musulmi inda an ka hana musu gudu in sun ninka mu sau biyu fa aqalla ko abinda bai kai ninki sau biyu ba amma in sun fa'in kanu aksar min zalika amma in kafire sun kasance fiye da ninki biyu namu to wannan fala ba su bi zalika ba lahi ka nemi taimakon Allah ka dahi kai ustaz za a gudu ne yace insha Allah in kafire iyakarsu muna mu ɗari suna su ɗari biyu to haramun ne mai musu gudu ko abin da bai kai ɗari biyu ba kaga sun ninka mu biyu ko to amma in sun ninka mu he da biyu muna mu ɗari suna ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku ko ɗari biyar kaga sun ninka mu he da sau biyu to wannan babu lahiya ya wanda ya musu gudu bai dawo da fushin Allah ba wa yuqatalu al'adu wa ana yaƙin maƙiyama a kulle barrin tare da kowane mai ɗa'a wa fajirin da fajiri min alwalati na shugabanni kaga daga cikin sharuɗan yaƙi dole sai da ba mu tashi ɗaya haka shikenan ga mu kamar shanu a teorin yaƙi dole sai an sa shugaba to shi shugaban nan ba dole ya zan irin sayyidina abubakar ko irin sayyidina umar ba a kowane iri ne in dai musulmi ne kuma an yi mai mubaya'a to ya halatta a bi baya ne a ce wurin yaki kuma ya halatta in ya shiga gaba a bi shi a bi shi sallah ba a cewa ai kaza ya kai kaza duk dai abin da za ka kida in dai ba kahirci bane kuma ko kahirci karara illa in taraw kubran bawahan ai zahiran la yahtamilu tawila wala shubha indakum min Allah ta'ala fihi burhanun to shi dai kasa a jaye ma shugaba amma giya ya kasha yana in ya gama shan giya ta sakai ya gama malangarin dine sai ya shiga gaban mutai neman mata ya kai to Allah ya shirya sai ai kaza ya kai satan dukiyar baitul mali ya kai wannan kuma duk dai laifuffuka ne wannan tsakani ne da Allah ya shiga gaba mu taimai yaki ya halatta a shi muna tare wannan ita ce aqida ta ahlus sunna shine yace wayu qatalul adu ana yakin makiyama a kulli barrin tare da kowane mai da'a wa fajirin da fajiri minal walata na shugabanni kaga dole kenan in za a yaki a samu shugaba to shi shugaban nan ba dole ya zan ɗari bisa ɗari ba dama babu wanda a ɗari bisa ɗari kowa da irin nashi in ka ji wani na cewa wani na ka zaran mai ya kai ma kana da naka in ka ce kaza ya kai to kai ko aƙalla giba ka kai giba ƙarami ce ko babba cikin laifuka wala ya gitan ba a dukun ba a da wa ƙetare tarkon shaidan kila kana da hasada kila abin nan da ya sa kace ai kaza kai hasada ta tajja ka ba wai don ya saba ba don ciyon rai ya saba ma Allah ba hasada ta to hasada ita laifi ce ko kuwa aikin lada ce lada nawa an gare ka na hasada don haka me bambancin ka da shi duk masu laifi kuke don rahama Allah kuke nema eh to don haka yaƙi sai da shugaba to shugaban nan kuma mai da'a ne ko fajiri ne duk dai ana biyarsa a wurin yaƙi wala ba'asa babu laifi bi katali da kashe man usira wanda an ka kamo minal a alaji da cikin da cikin mataimaka a alaji in za ana yaƙi sai ma'aika ƙauyuka na kewaye da mu a samu ƙattiyo in za mu jinga da su su zo su taimaka mana ga yaƙin waɗancan da za mu to waɗancan da mutanen ƙauye da mun ka yi jinga da su nawa za a biyan ka dubu goma mun ka yi su ne a alaji sojojin haya ma'adalla sojojin haya eh eh babu laihi da kashe wanda an ka kamo da cikin sojojin haya waɗanda an ka yi haya su zo su taimaka muna to yan an waɗancan na kama su babu lahi aka yi duk su mayaƙa na ko ba mayaƙa ba ne don haka su ma a kashe su kada a ce a ai su ba tare da waɗancan suke ba taimakon su ɗaya sun ka zo yi to taimakon sun ka zo yi game a kashe mu don haka su ma a kashe su hukuncin su guda da waɗanda sun ka taimaka ma wala yuqtalu ahadun ba a kashe kowa ba da amanin bayan amana in an kulla amana da kafiri to kada wanda ya lababo ya kashe shi man qatala muahadan lam yarih ra'ihatal janna haka annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kashe kafirin da an kai amana da shi ko kamshin aljanna ba zai shaka ba wai magana shiganta ba ko kamshin ta wa inna riha hala yujadu min masirati kaza wa kaza kamshin ta ko ana samu ne daga tafiyar shekara kaza kamar shekara 70 tsakaninka da aljanna haka warjin kamshin to ko kamshin ta ba zai ja ba ashe wannan tunda an kace bai shiga aljanna ya nuna kaba'ira ce kashe kafirin da an kai amana da shi muna tare domin walwala alkawari ne to walwala alkawari kun babbar illa ce ga musulunci musamman ka walwale makahiri don abin da zai dauka to addinin kuke ne ya karantar da wannan yaudara duk abin da za ka yi gara kai hitsin dai na laifi ne kai tsakaninka da musulmi kai ka san ba addini ya sabu shi ya san ba addinin ka ya sabu amma in ka yi da kai da kafiri yanzu in ka zo zina ka samu kahira ka yi zina abin za ta ɗauka addinin ka yadda ma ka yi shi a illayi da kahira in kun ka haɗa in kuna ma'aikatan gwamnati kun ka haɗa kun ka yi sata kun ka saci dukiyar gwamnati da kai da kirista to abin da zai ɗauka shi nashi addini ya hana ya san laifi amma kai abin da zai ɗauka naka addini ya yadda ma ka yi kaga kana ƙara sa kyama addinin cikin zuciya ta yi ina fatar kun fahimta shi yasa malamai ke kidan yin laifi tare da kafiri kowane irin laifi ya fi muni bisa ga ordinarin laihin kawai ka ta ka samu musulma ka yi zina da ita ya fi sauƙi bisa ka yi zina da kirista don abin za ta ɗauka kai addinin ka bai hana ma ba ka lalata addinin gare ta to shi ne ce wallahi kutalu ahadun ba a kashe kowa ba da amanin bayan an ba da amana bayan an bashi amana bayan an yi amana da shi sannan amana da kafiri kowa duk wani ordinary musulmi yana iya baka na baka amana to kuma ba mai taba shi amma a zo a haɗa masarkin musulmi don a yi shela a haɗa masarkin sauran mutane su sani amma in jama'a ne masu yawa kamar gari ko ƙabila to wannan ba mai ba su amana illa shugaba amma idan mutum guda ko mutum biyu ko mutum uku haka yan ɗaiɗaiku ya halatta kowa ya ba su amana kuma ba sai waziri da magajin gari ba kowane ordinary musulmi yana iya ba kahiri amana muna tare wala yughfaru lahum bi ahadin ba a walwale musu alƙawarin da an kai musu kafin rai duk alƙawarin da mun kai da su amana ce ko kowane irin alƙawari to kada a walwale wala yuqtalu nisa in an zo yaki ba a kashin mata wala sibyanu hakan ga yara ƙanana duk waɗanga annabi ya hana kashe su ga wani yaƙi annabi ya ga wata mata annabi ya ta faɗa ya ce ba a kashin mata wurin yaƙi ni aka yi musu sai dai a kamo su ɗayan uku ko a bautar da su ko a ‘yan taho saboda Allah ko kuma ‘yan uwa zo su fanshe su fa in ma mannan ba da in ma fida an ba mun yaushe cikin suratu Muhammad ma dalla to haka yara ƙanana to amma yanzu ku diba ‘yan boko ‘yan boko haram da ‘yan ‘yan turu zanga masu cewa ai su sun san Allah wai yana masallaci ko da aka kai mai hari don ya nuna sallah yake yi sun raga ma mata sun raga mata har mata kashewa suka da yara ƙanana ma kashewa suka yi kowa kashewa suka yi kuma in an kai magana su ce addini suka yi to to Allah ya shiryar da mu wallahi qutalun nisa'u ba a kashe mata ƴan an zo yaƙi waɗanne irin mata kafin rai balle su waɗanda ma'anan suna kashe musulmi ne ‘yan uwansu ba a kashin mata wasu biyan da yara ƙanana waɗannan in ma sun ta wurin yaƙi an ka kamo su to sai dai a bautar da su ko a ‘yan tasu saboda Allah ko kuma a karɓi fansa wa yushtanabu ana nisanta qatlur ruhban kashin malaman yahudu wal ahbar da malaman kirista ruhban malaman kirista wal ahbar da malaman yahudu malaman su da sun ka shige cikin masallatayyan suna ibada to in mun zo garin nan ba za mu taba su ba ba za mu jawo shi cikin coci mu buge ko mu kamo shi ba a taba su kun fahimta sai dai a kai shi sauran kahiran gari illa an yi katilu sai fa in sun yi yaƙi ya hito da cocin ko da synagogue shi ma ya ɗauki bindiga ya taho to in mun kan mai mu kashe shi hidda wani mu haka shi saura don ya fi saura laifi na fatar kun katilu qatilul ladina yalunakum minal kuffari ba'at wa qatilu a'immatal kufri ku kashe shugabannin kahirci su fastocin nan da rabiran faza da su wane ne kashe su yahi kashe waɗanga masu tuya kosai bisa godabi don sharrin su yahi nasu to yace ba a kashe su waɗanda na kama gan sun ka shige wurin ibadar sai in sun yi yaƙi to wannan kam ka gani sun zan sojoji su ma sai a kashe su waka zalika almar'atu haka ita ma mace da anka ce ba a kashe ta tuqtalu ana kashe ta idza qatalat in ta yi yaki ita ma in ta fito yaki ta zan soja ita ma shikenan an kama ta ko fagen fama ko cikin wanda aka kamo ya halatta a kashe ta amma in ba haka ba kamo su daya an kai to wannan sai dai a bautar da su ko a karbi fansa ko a yanta saboda Allah waya juzu amanu adnal muslimina amanu amincin adanal musulmi na mafi kaskancin musulmi waya juzu yana halatta ala baqiyatin akan sauransu wanda bai da wata daraja cikin musulmi na ƙasa duka shine adana mafi kaskanci ba to ya zan siffanta shi mutumin da in bai nan ba a nema nai in yana nan ba a neman shawara tai shi daga yanan ordinary person ba kowa bane to ko iri na yabba kahiri amana ya halatta shi ake nufi muna tare yanzu to shi ne waye juzu yana halatta amana amincin adinal musulmi na mafi kaskancin musulmi ala baƙetin akan sauransu in iri ne wannan musulmi wanda ba kowa ba cikin jama'a yabba wani kahiri amana ba ce kawo ko to ko shi bakin mina balle ba wani ama a yayi a faɗa ma shugaba sai a tabbatar ta yi waka zalikal mar'atu haka mace ita ma in tabba wani amana mace musulma in tabba wani amana yayi lokacin da an ka zo yakin fatahu makka in kuntu na hadisin ummu hani sayyidina ali akwai wasu kahirai yan uwani da yace sai ya kashe saboda ta'addancin da sun kai ummu hani ya tai wasu guda uban su guda tace ta ba su amana yace kuke ba su amana sai na kashe su sai ta zo ta faɗa manzon Allah yace laqad laqad ajartu man ajarti ya ummu hani wanda kin ba amana na ba shi amana yake ummu hani take faɗa ma alikai ya taba su don kaga mace na iya ba mutum amana waka zalikal mar'atu haka mace wasu biyu da yaro karami shi ma yaro wanda bai balaga ba inda ya san hukunci hukuncin amana da hukunci hukuncin walwaleta yace ya ba wani kafiri amana duk sun yi idza aqalal amana in ya hankalci amana shi yaron ya san abin da amana to ko yaro karami wanda bai balaga ba yace ya ba wani amana ta yi hmm? kaga ashe zaka fahimci makasudi ba wai kashe su ba a'a su musulunta dai a jawo su ga jiki shi yasa Allah ka cewa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajru hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma manahu zalika bi annahum qaumun la ya'lamuna a jawo su ga jiki don a nuna musulunci ai ba san da shi ba sannan malaman su sun bata kullun cikin bata musulunci ake gare ba abin hudu da aka yi musu toci illa nuna musu bakin jinin musulunci da batanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ku ko ku yi kokari ku jawo su ga jiki ku yi mu'amala mai kyau da su ku nuna musu sabanin abin da waɗancan insha Allah za su shigo ina fatar kun fahimta wakila an ce in ajaza zalika al-imamu a'a amanar da mace da yaro karami sun ka ba kahiri in ajaza zalika al-imamu in shugaba ya zartar da wannan amana tasu jaza yayi in ko bai yadda ba shikenan sai a walwale ashe kenan kuma in kan ba kafiri amana a zo a faɗa mashi shugaba don ya sani wa maganin musulmin duk abin da musulmi sun ka samo ganima bi ijafin da kai farmaki farmaki eh fali akhudul imamu to shugaba ya riki khumsa hudai bisa bi a kasa biyat duk abin da an ka samo ganima an kai farmaki ga kafin rai wama wama afa Allahu ala rasul cikin suratul suratul hashari wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama aujaftum alayhi kaga ga ijafi nan fama aujaftum alayhi min khailin wala rikabin walakinna Allah yusallitu rusulahu ala man yasha'u wallahu ala kulli shay'in qadirun ka gani shine yace wa maganimal muslimin duk abinda musulmi sun ka samo ganima bi ijafin ta hanyar kai farmaki farmaki sun ka kai makafirai an ka gwagwagwa kafirai sun ka ji wuta sun ka yi zaranda ko sun ka gudu ko an ka ƙarhin su an ka samu ganima to falle a kudul imamu kumusahu to sai a kasa biyat sai shugaba ya rike ɗaya bisa biyat waya kasimul arba'atul ahmas saura hudu bisa biyar da na rage sai shugaba ya raba shi bayan ahlul jayh tsakanin mutanen runduna su waɗanda sun kayo farmakin sai a raba musu daidai wa daida wanda a ƙasa za mu ji wanda sojan ƙasa daga shi sai takobi ne sai a bashi rabo guda wanda ya ta bisa ga doki ko raƙumi ya ta bisa ga abin hawa sai a bashi rabo uku rabo biyu na doki ne rabo guda na shi tunda doki na cin abinci ko bai ci kuma ya yi mutunci don haka rabo uku za a ba wanda a sama duk zai kawo bayani zuwa gaba ina fatar kun fahimta to in an hita da shi ya yi yaƙi ko bai yaƙi ba in dai an fita da shi da sunan yaƙi kawai misali mun hita za mu kai farmaki wani gari bisa hanyar sai rashin lata kanmu wani don haka da zuwa sai an ka samu inuwa icce ɗaya an kai mashi hida ya kwanta mu muka taimun ka yaƙin to ba a ci ai shi bai yaƙi ba a tare da shi za a raba ko ko mun hita da shi tun bisa hanyar sai ya mutu duk dai da shi za a raba sai a ba magada mai ko kuma waɗanda na yi shahada can fagen fama ko ko an yi mai rauni kafin mu dawo gida a raba ganima sai ya mutu duk dai za a raba da shi a ba magada nai da yake za mu ji an hisun raba ganima can garin da an kai yakin a raba ta gaban idon su ya yi musu ciyo haka na annabi sallallahu alaihi wasallam kai to yace waye qasimul arba'atul akhmas shi shugaba yana raba kingin kaso hudu bisa biyar ba ya ɗebe ku musiba sai yayi ya ɗebe abinci ne shi shugaba ana iya sau makamai ana iya sau abin hawa ana iya duk da yau yan akwai wasu musulmi ke neman taimako yan akwai wani masallaci da ake son a gyara da dai sauransu duk cikin wannan yana cikin dukiyar discretion da na shugaba yan akwai wasu da yaka ganin suna da neman taimako ko sun yi namijin kokari wurin yakin sai ya kara musu nafila duk cikin humusin gana shi kingin hudu bisa biyar shikenan sai ya raba shi ga mutanen rundunar wa qasmu zalika raba wannan ganimar da anka samu wurin yaki bi baladil harbi ga garin da anka yi yakin aula yafi a raba ta can garin nan gaba gare su na gani ga duke su ana rabo ya yi musu ciyo ina fatar kun fahimta wa inna ma yuhammasu abinda dai adda muhimmanci dai ana kasa ganiman nan gida biyar shi an most important to sai mu sa full stop wurin nan ne ya kamata mu tsaya to Allah ya samu albarka ga abin da mun ka karanta